عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والسابقين والسابقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ubangiji da baraka ta'ala ya yi magana da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an adda al-musinat min kunna ajran azima yi musu magana ya faɗi darajojin su ko matan manzon Allah har yace adda ya shirya ajran azima wani illada mai girma lil musinati ga masu kyautawa tsakaninsu da bayin Allah da tsakaninsu da Allah irin ku in kunna ajaran aziman wani irin lada mai wani irin girma da Allah ya mutu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sauran matan musulmi sai suka ce mu ana ambaton mazaje ana faɗin alherorin su ko mu kan ba mu da wani rabo ne a cikin musulunci ba ma jin ana faɗin sunan mu amma ga shi an faɗi sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu talakawa ba mun jan faɗi namu ba shi na ka saukar da wannan don a haɗa mu gaba ɗaya ai ba su kaɗai ba duk ma wanda bi hanyar su Allah zai masa hakan nan innal muslimina wani musulmi maza wani musulmi wanda ya kaɗai ta Allah ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan sani manzon sani shine musulmi ko da yana aikata kaba'ira to musulmi ne da tun da bai rigga ba kan iyarsa da neman matansa da liwaɗinsa da ƙaryarsa da hasadarsa da duk abubuwa da yake wanda ba su da mutum daga musulunci ba to sunansa musulmi amma domin mazalla ce la yanzu zani da yanzu ya mummuni wala shi da tsari da yin yasu ya mummuni wala shi da bulkan da yin yasu ya mummuni wato mazina lokacin da yake zina in musulmi ne to musulmi ne amma ba mummuni ba ne farawo lokacin da yake fata in musulmi ne musulmi ne amma ba mummuni ba ne mai shan giya lokacin da yake shan giya in musulmi ne musulmi ne amma ba mummuni ba ne don da mummuni ne da imaninsa ya hana masa aikata wa'annan manyan kaba'ira إن المسلمين والمسلمات وللمسلمين ماذا؟ والمسلمين مات والمؤمنين والمؤمنات متاكي نبي كنان واللي يبر كبائرة تقول إيمان صح يا كي والمؤمنين والمؤمنات كنان يا توبة يا بر ونظرك يا توبة يا بر كاهي يا يبدأ الله ده النبي أمانا من كبائرة إن ذا قريش بريش amma wannan mumini imaninsa ya hana masa yin kaba'ira mazansu da matansu wal muminin wal muminati wani ya taɓa tattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullah ya rasulullah kai hakuri ni mu tambaya ni Allah ya aiko mu kada ta shi haka ne ya ce mu sallah ai haka ne wallahi haka ne sallan nan sau nawa ake sallah guda biyar ya ce mu ba da zakka mu ɗiba daga cikin dukiyar mu ba dukiyar mu daga biyar mu ke Allah ya tare kuma yi wannan sallah in na yi ta guda biyar in nan sai wato kuma sai ce illa an ta ɗauwa sai da in za ka yi ta ɗauwa ce ba a zidu wala an ko ba wai rage ba ba zan ƙara ba akan sallah biyar din nan kuma zakka yaya take yi masa bayani take bayan ta ba ce illa an ta ɗauwa ce ba a zidu wala an ko ba zan rage ba zan ƙara ba yake masa kuma azumi wata nawa za a yi a shekarar shi wata ɗaya bikin wata ramadana ke bayan zuwa ke a illa ta ɗauwa idan za ka yi nafila ba ke la azidu wala an kuma kuma bi haji daga da ya zama lissafa rukunan musulunci duka yace ba zan rage ba zan ƙara ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa ka shi kenan shi kenan ya juya ina tafiya manzo Allah ce sadakar aflahar rajul in sadaka wannan mutum abin da ya faɗa nan in ya zama gaskiya to ya zama mumini ya zama da cikin da daula da muminuna saboda haka wanda ya bar kaba'ira ya aikata farillai to ya zama mumini wal mumini wal muminati والقانتين والقانتات من يوم إبادة مؤمنين أمام يوم إبادة مثلا فرقم من يوم إبادة ومن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يعبد الآخرة ورجو رحمة ربه المؤمنين والمؤمنات والقانتين من يوم إبادة والقانتات مزاد ماتا والصادقين والصادقات دون ذلك يين بكيا تكانسة بألا تكانسة بباين الله wani zai yi waɗannan duka ya zo musulmin ɗin ya zo mumini ɗin ya zo mai yawan ibadan amma ko wani lokaci gaskiya sai ta gagare shi in ya samu gaskiya tsakaninsa da Allah tsakaninsa da bayin Allah to ya zama irin wanda ake nema ɗin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alaikum bi sirri fa inna sirra yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yatahara sirra hatta yusbiha billahi siddiqa ni dai na hore na horar da ku rike gaskiya ku rike gaskiya ku rike gaskiya idan ka rike gaskiya ita kadai za ta maka jagora ta kai ka dukkan hanyoyin bautan Allah ta hada ka da su inda kai gaskiya idan ka da hanyar Allah din ta gidan da kake ka tura ka har cikin aljanna mutum da zai kunje ba yana yin gaskiya a cikin abin da ya sani yana kwatanta gaskiya cikin abin da bai sani ba har Allah ya rubuta shi a wajen siddiqan mai yawan mai yawan gaskiya wai ya tun walkazi na ce ku rabu da ƙarya ku rabu da ƙarya kan ku yadda ku yi ƙarya wai mun kazi ba ya ji lan huzuri wai mun huzuri ya ji lan nari wani azar wani yadda ba da wani kazi ba ta yi ku wani lakar zaba ku rabu da ƙarya na hana ku ƙarya in ji annabi domin ƙarya ba in gari bai da zai tattara maka dukkan miyagun gobe da ta haɗa maka game da game da su hanya guda ɗaya ta za ka bi su kuna tafiya har cikin wuta mutum da zai jirge yana yin ƙarya yana sanin da ƙarya har a rubuta shi wajen Allah wani maƙaryaci idan Allah ya rubuta mutum wani mai gaskiya to ko mafi ko mafi yin zabe idan ya mutu gaskiya ta ce wani ne ya faɗa eh da bakin da ya faɗa kai ka ji da kun ɗanka eh ko da yake ga yadda yake da ba ya yin ƙarya ka ko mafi yin ya faɗa ka idan kuma ya Allah ya riga ya rubuta kazzaran din da inda hu ko mun san su da kake yi nan ce wani ne ya faɗa ko ko gaskiya ce ko ko irin maganganun da din nan ne kaga an ga an rubuta shi makareci kenan والسابقين والسابقات والسابرين والسابرات كما سهقوا مزاد ماتا والسابقات والخاشعين والخاشعات كما سهقوا الله مزاد ماتا مسمى خشوعي kujen sallah aka fi yawan amfani da shi ne zama yana sallah ya zama bai san mutumin da yake dama da shi ya san mutumin da yake hagun da shi ba saboda haka ya sun yana wajen sallah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da mutane masu yawan sadaka maza da masu yawan sadaka mata wasa'imina wasa'imati da mutane masu yin tadawu'an azumi domin tun da mun fito daga musulmi na musulmati an shigar da ramadana a can ba yadda za mu ce zama musulmi yana azumin ramadana idan da aka ce wasa'imina wasa'imati to masu yawan azumi kenan wato uku a cikin kowane wata ko ko azumin kowane alhamis da kowane bikin yadda waɗansu bayan Allah suke yi azumi da wanda ba na farin da ba wasa'imi na wasa'imati maza da mata wasa'imi na wasa'imati wal hafizi na furujan wal hafizati da masu kiyaye farjin su maza da mata nan kiyaye farji fa ba wai ka kiyaye zakarinka ko farjin mata su kiyaye farjin su daga yin liwaɗi ko daga yin zina ko daga yin maɗigo ba a an riga an wuce nan ai mutum ba zai zama mumini ba ai sai ya rabu da zina ya rabu da liwaɗi kuma an riga an wuce wal mumini wal mumina ta riga shi yanzu har aka iso na sai yanzu wanne ake ciki furuj ido furuj ne baki furuj ne kunne furuj ne ka kiyaye idonka ga barin kallon abin da yaran ka gare ka ka kiyaye kunnen ka ga barin jin abin da yaran ka gare ka ka kiyaye bakin ka faɗin abin da ya haramta gare ka wal hafizina furujan wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da kuma masu zikirin Allah da yawa maza والذاكرات da masu zikirin Allah da yawa mata أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإن متى دكا عند المسلمين والمسلمات ومن هكا ونم Allah ya tanadar musu magafiratan abin da yasa aka raba maganar su da maganar matan manzon Allah a addal musinati min kunna ajran azima don wadancan ba su da zunubi sai da musu alƙawarin daraja da girma ƙari to amma musulmi na musulmati suna da zunubi sai an musu gafara sannan a ba su abin da za a ba su din saboda haka ne aka ce addallahu magafiratan Allah ya shirya musu ta irin gafara mawafiratun wa ajran da wani irin lada azima mai wani irin girma kaga an lissafa dukkan makamomin musulunci sai aka ɗora zikirin Allah a can sama don shi ne ko kuwa shi ne farko shi ne karfi ana son mutum ya zama yana zikiri kullum saboda zikirin nan zai gyara zuciya in zuciya ta gyaru ko komai zai gyaru halaye za su gyaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kullu jasadin nutfatan idza talat talat jasad kullu wa idza fasalat fasalat jasad kullu ala wa hiya qalbu ala wa hiya qalbu ala wa hiya qalbu akwai wata kofa cikin dan adam in ta yi kyau dukkan su ya yi kyau in ta ɓaci dukkan su ya ɓaci in ba ku yanta ba ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya da kullum yin sakaratun wa sakaratun kalbi zikirullah kowane abu yana da magogin da ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah saboda haka mu yawanta zikiri don wasu mutanen ka manyan ka ba sa son zikirin Allah tun da ka san Allah yana so to sai ka bar soyayyen wa'ancan manyan naka da ba sa so kai ka yi ka yi ka bi na Allah da yake son a yi zikiri kuma la yubbu tawazina Allah yana son masu yawan zikiri musamman masu istighfari masu salatin annabi masu la ilaha illallah saboda haka idan ka biye wa waɗancan za ka tarar wata za ka fi inna a ɗana sadaka na wa kubara a na fa adallu mustabila Allah mun je duniya mun biya wa shugabanninmu da manyanmu sun ɓatar da mu hanyar gaskiya waɗansu mutane wanda in manyan su ba sa son abu ko Allah yana son abu za su ce abun ba shi da kyau ko istighfari ne ko salatin annabi ne ko la ilaha ne ko la ilaha illallah ne inda manyan su ba sa son abu sai abun ba shi da kyau saboda haka a kiyaye irin waɗannan abubuwa أعد الله له مغفرة ألا يجي له مغفرة وتئن جابرة وأجرا دون إلا دا عظيما من يوما دكتور Allah ya ɗora zikirin Allah sama da dukkan ibadu domin in an yi zai gyara zuciya in ya gyara zuciya to gaɓoɓi za su gyaru jiya da muka karanta waƙi na salata wa ati na zakata waƙi na Allah wa rasulahu wani alƙawari za mu faɗi abin da ake kiransa ilimin musulunci gaba ɗaya amma jumlatan ba tafsilan ba domin sanin ilimin musulunci gaba ɗaya ba wanda yake da ikon sanin ilimin musulunci duk gaba ɗaya jumlatan wa tafsiran sai dai jumlatan gurgudu abin da Allah ya sanar da shi abubuwan musulunci gaba daya guda ashirin da biyar ne abubuwa guda biyar ne suka kasu kashi biyar na farko idan mutum ya zo ya musulunta da me zai musulunta ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to daga nan ya zama musulmi to ana son ya kulle abubuwa guda biyar a zuciyarsa shine yayi imani dukkan manzanni ya yi imani dukkan littattafan Allah ya yi imani duk abin da ya shafi lahira ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi wannan guda biyar lalle a kunsa nuna su a zuciyarsa su musulmi su ne aƙidar dukkan musulmi bayan ka imani da Allah da annabi to ana neman guda biyar ɗin a zuciyarka imani da manzanni imani da mala'iku imani da littattafan Allah imani da mutuwa da abin zai biyo bayan mutuwa imani da kaddaran Allah wannan cikin zuciyar kowane musulmi suna ake kira su aƙida in ka yi mutuwa zuwa aƙida ta bambanta aƙidar musulmi ba ta bambanta da aƙidar musulmi a a sai dai ra'ayi ya bambanta amma aƙida duk ɗaya ce duk musulmi abin da ke zuciyarsa da ilaha illallah muhammadu rasulullah wani shine aƙidar musulmi duk inda yake an kaji aƙida ta bambanta a ra'ayi ne da ya bambanta a aƙida guda ɗaya ce ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to da wannan guda biyar ana neman wasu guda biyar kuma su kuma ba a cikin zuciya ba a gaɓoɓinka za su bayyana don su gaskata abin da yake cikin zuciyar taka babban abin da zai kullo shi ne sallah a zama ibadar inda Allah sai zakka sai azumi sai haji sai jihadi su guda biyar ne su kuma ibadu sunan su shi ainihin jihadi annabi ya kasa shi kashi biyu akwai jihadul asghar akwai jihadul akbar akwai karamin jihadi akwai babban jihadi karamin jihadi shine jihadi da makami da kisan kai da zubar da jini shine karamin jihadi na kafirai babban jihadi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine jihadul nafsi ka yaƙi zuciyarka ka kori shaidan ka kori son zuciya ka kori dukkan abin da ya rike cikin zuciyar ka mai da zuciyar zuciya ta kirki shine babban jihadi yi jihadi wanda yake yi shine na biyar din a cikin ibadu akwai haƙƙin ɗan adam kaɗan a ciki amma duk waɗancan guda tara ba haƙƙin kowa a ciki haƙƙin Allah ne zalla abin da yasa yi jihadi idan gwamnati ta yanka a mutum cewa kana da an rubuta kana da cikin masu tafiya yaƙi soja sai ka je gida za ka yi bankwana da iyayenka sai ka da uwa ba lafiya uba ba lafiya suka ce haka za ka tafi kamar yadda muke nan to sai ka je ka gaya hukuma ka ce uwa ta ba ta lafiya uba na ba ta lafiya kuma ni kadai suke da shi saboda haka yakin da aka rubuta suna na din nan ko za a dauke mini a sa mini a gaba wata rana domin ko da manzo Allah ya haka sai ya ce maka fa fihi ma fa jahid in dai kana da uwa kana da uba suna cikin wannan hali to ka je ka yi jihadi din wajen su sai ya dauke ka zuwa jihadi to ga goma an samu goma cikin ishirin da biyar ga aƙida a zuciya guda biyar ga ibada a gaɓoɓi guda biyar yanzu sai mai za mu shiga za mu shiga mu'amala mu'amala tsakanin mutum da mutum ko mu'amala tsakanin mutum da mutane ko tsakanin mutane da mutane ko tsakanin gwamnati da gwamnati ko tsakanin gwamnati da waɗansu abinda za a fara dubawa naɗe-naɗe don saboda a yi gwamnati wajen naɗe-naɗe sai a duba ko waɗanne ne abinda suka cancanta ko za a naɗa su a ciki a samu mai tsoron Allah mai haiba masani mai ilimi a gabatar da zo shi ne shugaba domin mazu Allah ta lafi ya ce ya ummul qawma afdalu aqra'uhum bi kitabillah wa in kanu fil kitabi wa aktharuhum afdal li sunnah wa in kanu fi sunnati zawan fa afdalu hijra idan za a gabatar da mutum a gaban jama'ar musulmi a duba a gani wanda ya fi su ya fi sanin alqur'ani idan masana qur'ani suna da yawa to a samu wanda ya fi sanin hadisi da sunnan manzon Allah kauliya da fi'liya tabririya sannan kuma in sun yi yawa sai ka tafi a duba wanda ya riga hijira to da yake da shi da babu fati yanzu dai ba a maganar hijira to sai a dubi wanda ya fi shekaru ya fi cancanta to daga nan in an naɗa shi ya zama shugaba sai a nemo waɗansu tsofaffi man tsoron Allah a naɗa su wajen ɓangaren shari'a sannan a sami jarumai masu ƙarfi a naɗa su wajen ɓangaren soja a sami masu sanin littafi da amana da gaskiya a naɗa su wajen ɓangaren kuɗi kowa dai a naɗa shi inda ya sani inda ya sani inna Allah ya murku an tuwatul amanati ila aliha saboda haka ne gwamnati idan ta ɗauki mutum sai wai kawo TV ne ke ja TV ake ja sai bi ko ko zai kawo takardunka takardunka ne za su yi bayanin ka ina za a kai ka to idan ka san wannan ya san aiki amma kai mai ba da aiki ba ka son sa amma ba wanda ya yi wani aiki ya fi kowa zai aiki amma ba ka son sa sai ka ɗauko wani wanda kake so wanda bai san aiki ba in ka naɗa mutane ka ci amanar su domin ba kai za a yi wa aiki jama'a za a yi wa aiki kowa sai a kai shi inda ya sani inda ya kore a shugabantar da shi a bashi amanar wurin kamar yadda amana ta nuna idan Allah ya an tabbata amana ta ila ali kowa a nada shi a cikin abin da ya kore ya ilmi ya ilmanci ya kore a nada shi a wurin to daga an gama nadi sai a komo maganan kuɗi da abin da kuɗi ke jawowa wato ciniki da abin da ciniki ke jawowa su ƙodago su bashi su rance komi da abin da kuɗi ke jawowa gaba ɗaya domin kuɗin da su ake yin sauran ayyuka duka saboda haka aka gabatar da su daga daga zaɓen gwamnati sai maganan kuɗi daga wannan kuɗi da abin da kuɗi ke kawowa sai a yi maganan aure da abin da aure ke jawowa wato babban cinikin da ya fi ƙarfin a faɗa masa abin da aka saya din an saya ko ko kuɗin da aka biya din samani ne a'a wanda aka kawo din sunan ta mace aka auro ba ciniki aka yi ba kuma sunan kuɗin sadaki ba kuɗin samani ba da aure da abin da aure zai jawo da wanda ya halatta aura da wanda bai halatta aura ba da yadda za a zauna da yadda za a yi idda da za a shayarwa ko menene har zuwa mutuwa har zuwa gado mu'amala ce wannan an samu mu'amala uku kenan ga ga nade nade ga harkar kudi ga harkar aure da aure abin da aure ke jawowa daga nan kuma sai sulhu sulhu ma'ana a nemo malamai masana masu tsoron Allah a sa su su duba cikin naɗe-naɗen nan da aka an yi daidai inda ba yi daidai ba su ba da shawarar yadda za a yi a naɗa gaskiya wajen cirikin nan yadda aka yi an yi daidai komi ya tafi daidai in ya yi daidai shi kenan haka wajen aure abin da aka yi nan daidai ne auren halal ne ko ko ya ɓaci yaya idda yaya shayarwa yaya ne ko bai malaman su duba dai shi ne masu sulhu to daga wannan sulhu abin da yasa aka shigar da sulhu a nan don ba a son a je kotu gaba daya zuwa kotu gaba daya yana yanke yana yanke zumunta ta hana zawil arhami yana yanke zumunta Allah ko ya bada umarni ya shigo da ma'amar rabu in yusala ba a son je kotu gaba daya sai dai manya za a nema su sulhunta wa sulhu kai ai sulhu to daga nan sulhu to sai kawo a komo na ƙarshe na mu'amala shine zuwa kotu a je shari'a a auna a gane mai gaskiya a gane mara gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya a bashi rashin gaskiya sa to an ƙare mu'amalar kenan guda biyar ga naɗe naɗe ga ciniki da abin ciniki ke kawowa ga aure da abin da aure ke kawowa ga sulhu da abin da sulhu ke gudanarwa ga kuma kotu na ƙarshe to daga nan sai a shiga kafarori kafarori suna guda biyar ne akwai kafaran kisan kai akwai kafaran jihari akwai kafaran rantsuwa akwai kafaran bata azumi akwai kafara kuma na aikin haji ya kuma bi da abin ninku wanda mutane za su hukunta mutum a cikin aikin haji ga abin da za ka ba su ne kafaran abin da ka kashe daga nan an gama kafara kenan za a shiga wurin haɗari wurin danja shine uqubat wato wurin abin da zai fidda jini shine haddi da kisasi mun kirga guda ashirin dai yanzu ga aqida guda biyar ga ibada guda biyar ga mu'amala guda biyar ga kafara guda biyar yanzu za mu shiga wurin da yake da haɗari duk abin da zai fidda jini a jikin dan adam to shari'ar musulunci ba ta yarda wani ya yi ko guru ku yi ba sai dai gwamnati abin da ya sa haka domin idan barawo ya yi sata sai mutanen gida suka ce kai ku tashi ina ya kani na ina yaya na ina wani ina wace sai ka samu ko mutum biyar ko shida to ai mun yi mun yi faraf don Allah ce fadda u ku yanke hannun barawo ko kawo uwar gida kawo ka aka yanke hannun barawo aka ce in ji Allah Allah ya ce ku yanke hannun barawo ga shi mu jama'a ne mun yanke hannun barawo to idan ya tafi yana zubar da jini a hannun da aka yanke yaya aka yi wallahi baki na ji labari baki da sun zo sun zo gidan suwa ne daga zuwa na so su kafa hannuna wa irin karawa da suka yanke hannuna to wancan gidan ku so sun zo so sun zama hannu fi da ta su yanke a wannan gidan to fada ba zai kare ba saboda haka aka bar duk abin da suka jini sai dai gwamnati idan gwamnatin ba musulma ba ce irin gwamnatin irin gwamnatin ingila wanda ta ta mallake mu shekara 60 muka zama mu mallakanta ne to ba su imani da Allah ba ba su imani da annabi sunan kuma gwamnati ko baka da iko ka gudanar da haddi ko kisasi kai kadai sai dai gwamnati to gwamnatin ba san Allah ba sai imani da shi ba kike nan ba dama kenan a zartar da hukunci na yanke hannu ko na jefewa ko na ra na na rancin kisan kai domin dukkan su ma guda biyar ne suna shiga juna akwai bambanci tsakanin haddi da kisasi haddi haƙƙin Allah ne kisasi haƙƙin dan adam ne kisasi ceto yana shiga ciki kisasi kuɗi na shiga ciki kisasi abin ma na shiga ciki banda haddi kuma banda wannan shi kisasi idan mutum kisasi aka kama shi ya yi kisan kai ne ya gudu ko ya yanke hannun wani ne ya gudu ko ya fara ƙaho ne ya gudu ana nema a kudura ba a same shi ba sai bayan shekara biyar ko shida sai aka gaji to duk lokacin da aka gaji ko wancan sun mutu magadansu sai sun kama sun kai shi zuwa kuma a rama banda haddi haddi kan an kama mutum da haddi ko na neman mata din ne ko wani ne daga cikin haddi an tsare shi gobe za a zanta masa da hukunci sai ya samu ya ya haye katanga ko ka bude masa ya gudu bai dawo ba sai bayan shekara guda to ba mai ba mai taba shi in ka taba shi za ka yi kiran fuskan ka magana kai din nan ba kai ne an kama ka da zina ana nema a yanzu zanta maka da hukunci ka gudu ba kace me kace kace na yi zina to sai ya kai da kotu ka je kai kai masa kazafi zuba da haka in mai haddi haddi ya kama shi in ya gudu ya dawo ba za a iya kama shi ba don saboda shaidun da aka dogara da su na baramin wani ya mutu wani baya nan wanda ya magana yanzu da shi za a yi magana ce ya yi masa kazafi saboda aka abin yake kuma shi haddi yana da wani abu shi kuma wanda shi kisasi ba shi da shi domin annabi ya ce idra'ul hudud bi shubuhati masadatun in haddi ya kawo musulmi in kun samu yar mafita ta rikici ta mafita ko da mafita karama ta ku bi ku kawo da haddi akan musulmi an kama wani mutum zamanin sun na umaru babban aka ce an kama shi da laifin zina to sai aka zo za a ba da shaida shaida na farko idan dai na same su suna yi idan ka ba da shaida kai na ɗaya na biyu na uku na hudu in shaidan ku yayi daidai ne fa za a yi hukunci amma shaidan ku ya saba sai yake na same su akan gado sai ko yake na same su akan katiba a ƙasa sai ko yake na same su akan tabarma a ƙasa to shi kenan ba wanda za a karba to duk shaidan ku ya zama daidai to na farko da ya zo ka gan suna yi ce eh ka ga zakari cikin farji na gani ya kace ko ba na biyu ya zo aka tambaye shi ka gan suna yi na gani ka ga zaka yi cikin marji na gani ko na kan na uku ya zo aka gaya masa haka na hudu da ya zo daga shi ma shi kenan yace ka ga wannan mutum da ake magana a kansa babban mutum ne annabi ya bar duniya yana cikin yarda da ita faɗi gaskiya kuma ka kiyaye masa mutuncinta kace zan faɗi gaskiya ni abin da na gani to me ka gani abin da na gani na ga duburanta kusan duburanta na ga ƙafafuwanta kuma da lalle can wajen kansa kuma na ga ana motsi kamar tafiyar katantanwa sai ka samu da gani yana aiki waɗancan sun yi ƙasa a kawo a musu gudana sai ka kawo su abubakar da sauransu ko a musu gudana wai ne yanzu shi ne gaskiya ka ji abin da ya faɗa na ga duburarsa kuma duburanta na ga ƙafafuwanta masu lalle can a kansa kamar kunnen jaki na ga kuma ana motsi kamar tafiyar katantanwa to amma wai shi wannan shine gaskiya wancan da suka je sun gani ƙarya ne sai a musu bulala aka yi musu bulala abu bakar ce ko za ku sake duka na wallahi na gani sun yi sai na wuce kamo shi sai na rufe a kale shi kaga a nan abin da ya sa shaida wannan shaida ta ƙarshe ta kada waɗancan guda uku shi wa bai ce ya ga zakari cikin farji ba abin da ya ɗan shi kaɗai ya gani ibn haka idan hukuma ba musulma ba ce to ba dama a gudanar da haddi ba guda ba dama a gudanar da kisasi kuma ya sabi har wutan Allah domin kai musulmi ne mai imani sai kai zina a ubillahi kai zina hukunci ya hau kanka amma babu gwamnatin musulunci wanda za za ta masa hukunci shi kenan sai kai ta duba ba za ka je ka kashe kanka tunda Allah ya ce mai zina ga yadda za a masa ka je ka kashe kanka ba a'a ba za ka yi ba haka in kai zata mana za ka je ka yanka hannunka ba sai an samu hukuma ta musulunci yanzu nan Najeriya ba gwamnati wadda take ta jiha wadda take da ikon yanke hannun barawo ba akwai shubha idan gwamnatin jiha ta kama barawo za ta yanke hannun barawo sai ta hannaye guda biyu suna rike da hannun ga hannun gwamnatin tarayya ga hannun gwamnatin jiha din ga kuma hannun kafiran duniya masu cewa ko mara'ani shi mara'ani kan ki dan adam to kaga wannan subhan ta za mu ce wannan ba zai yanku ba in kun tuna zamanin yariman bakura wata mace da aka aka hukunci za a mata na haddi sai ta gudu ta tafi garin Fabaroma shi ke aka karrama ta aka yi ta yin izgiri da mu da musulunci duka to irin waɗannan dole sai an lura da su kamun a yi magana shi wannan ilimi na addini ba wani mutum da yake da ikon saninsa jumlatan wa tafsilan don wannan mazhabobi guda hudu ba su da iko su ɗauki dukkan abin da annabi ya zo da shi dole sai an samu wasu mazhabobi ko da mazhabobin ba na ahlu sunna ban kila sai an hada da su misalin hawari tun da ke su ba za yadda su yi ƙarya su ƙarya wurin da ya kaza ira ne kaza da wurin da kafirci ne su ba ahlu sunna bane tunda musulunci ya ajiye akwai dubara bana to wannan sune kawari to saboda haka a mai da hankali jama'a dan Allah dan annabi mu rika lura tsakanin mu mu rika kiyaye addinin juna mu mu rika kiyaye mutuncin juna mu malami na bai karatu wajen annabi ba wajen wani malami yayi karatu malamin ka bai karatu wajen annabi ba wajen wani malami yayi karatu ya za ka gaishe ni in bar malamai na in dawo kan malamin ka malamin ka ma'asumi ne ba masumi bane na ma ba masumi bane to kowa ya rike malaminsa a je lahira ba a riga an bude tanda ba ko an bude tandar lahira an bude an ga wanda ya ci da wanda bai ci ba a ku sa sunayen ku salafu salihu ku ne alu sunna ku ne ku yi tayi an je lahira za a ga gaskiya a ban da kafirta musulmi ban da kafirta musulmi duk wanda ya kafirta musulmi ba annabi ya ce man kali ya ya kafiru faƙar ba biya a duna duk musulmin da ya kuskure ya faɗa musulmin sa kafiri ake ɗayan su ya zama kafiri wajen Allah to amma idan hankali abu ba mai sauki bane abun ba mai sauki bane addinin ba mai sauki bane addinin na gaskiya ne ba na son zuciya bane saboda haka mu mai da hankali don Allah mu kiyaye junan mu kowa ya rike malamin sa idan ran da kaga malamin naka yayi kuskuren da ba za ka yi hakuri ba domin waɗansu mutane sun mai da malamansu ma'asumai ga maganarsu ta saba da maganar Allah ta saba da maganar annabi amma ce gaskiya ne sun suka wada gaskiya ne sun suka wada wannan duka mutum zai komo ta je inna dana sabe sana wa kubara na fa azalluna sabila Allah ya bada izinin abi ulul amri amma bai bada bai bada umurni abi sadis na wa kubara ana ba sai dai ulul amri minkum ya jabi Allah wa rasuluhu ulul amri minkum ku bi Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi umarnin masu ba da umarni daga cikinku ba sake ba daga cikinku musulmi minkum ba ulul amri aka shiru minkum ulul amri sai aka tsara kai kai na farko su qur'an qur'ani shugabannin qira'ar qur'ani su ne ulul amri na farko domin sai da qur'ani ake yin addini to in sun taru gaba ɗaya sun ce wannan wannan karatun qur'anin shazi ne to ya zama shazi ba wanda zai mutu da su in sun ce ba shazi bane ba shazi bane ba wanda zai mutu da su fannin su ne ke riwayar wani kira'ar wani duka sai a bi musu in sun haɗu balle ma ko ba su haɗu balle fa in sun haɗu haka kuma hadisi sai da hadisi ake gane qur'ani to shi ma akwai ulul amri su ne su buhari su muslim da sauran muhaddisu su kuwa sun taru gaba ɗaya suka ce wannan hadisi ƙarya ne to ya zama ƙarya wannan hadisi da'ifi ne to ya zama da'ifi ta wajen mataninsa ko ta wajen salsalarsa wannan hadisi sahihi ne li nafsi ko li ghairihi duk da haka wannan hadisi sahihi ne ko mutawatiri to dole sai a bi musu su ne ulul amri ba za a yi jayya da su ba in ka bi musu a cikin qur'ani da hadisi a waɗannan shugabannin ka bi maganar Allah ne da maganar annabi wanda tsadi ulul rasul ulul amri minkum sannan kuma su koyar da yadda ake aikata addini ga yadda ka karanta shi to ya zan aikata nan kuma sai fuka ha'u a nemo su abu hanifa su ba malik su ba shafi imam ahmad ko da ke ba Ahmad shi yana da fuska biyu shi muhaddisi ne shi kuma faqihi ne shi ne kada a cikin waɗannan fuqaha muhaddisi faqihi domin hadisin sa yana da yawan gaske in an faɗa masa ma ya wuce hankali a yawa saboda ya haddace hadisi da yawa na gaskiyan hadda na ƙaryar duka ya haddace ya amru muhammad to daga an wuce waɗannan sai a komo a nemo malaman tauhidi wanda za su gyara zuciyar mutane daga nan kuma sai a nemo wanda suke masu sanin lugar larabci da harshen larabci wato malaman luga da malaman malaman lirabi da tasribi da da balaga domin sai da su ake gane alkur'anin da hadisi din amma su waɗannan sunan su wasa'il a musulunci akwai wani abin da ake kiransa maqasid akwai abin da ake kiransa wasa'il maqasid ba ruwansa da zamani haka zamani zai same shi in zai tafi haka zai tafi ya bar shi in ya yi riba ma oho in ya yi gaba ba zai taba shi ba makasin amma wasa'il yana tafiya daidai da zamani komai gudun zamani ba zai wuce shi ba in kuma zamani ya tsaya ya tsaya in zamani ya riba su ya riba ta misali da mutum zai jera duwatsu ya zuba yashi yana sallah a wurin sunan wannan wurin masallaci me ake nufi da masallaci sallah ko to sallar da zai a wurin fa irin ta za a yi a makka da madina ba ƙari ba rage sallan asubahi raka biyu azhar raka hudu la'asar raka hudu magariba raka uku isha'i raka hudu juma'a in ya kai juma'a raka biyu shi an ainihin sallah ita ce manufa amma ai masallaci ai matakala ne zuwa sallah yanzu yadda makkan nan take haramin makka da haramin madina jifan shedan shine makasin guda bakwai bakwai da ake jefa wannan amma inda za ka tsaya ka jefa wasila ne zuwa ga wurin jifa yanzu wurin da ake jifa din nan ya yi kama da lokacin da sahabbai suke jifa bai kama da lokacin ba saboda zamani ya gudu sun gudu tare har kuma wurin ɗawafi amma dai har yanzu ba ƙara ƙwayoyin jifan ba haka wurin ɗawafi ɗawafin ne yadda ake yin zamanin manzo Allah yanzu haka ake yin sa amma yanzu an gina sama da ƙasa ana yin tsami a ƙasa a sama a saman sama da ke shi ainihin wurin da ake takawa a yi ɗawafin wasila ne ba makasi ba ne ainihin shi ɗawafin guda bakwai ɗin su ne makasi ha kuma arfa ita ce haji arfa ita ce haji da wanda ya zuwa jirgin sama da wanda ya zuwa mota da wanda ya zuwa jirgin ruwa da wanda ya zuwa da ƙafa duk da yansa sun haɗa arfa arfa kawai za su yi ba wanda zai lura da ta ina ka zo a duk ɗaya makasid tsayuwar arfa to irin suna nan a cikin addini ana kiransu makasid su makasid ba ruwansu da zamani haka zai same su haka zai basu amma wasa'il suna tafiya daidai da zamani duk inda zamani ya gudu za su gudu tare saboda haka ne a yi abu ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce bid'a ne to rashin sanin addini akwai wasa'il akwai makasid wanda ba sa karban motsi ko karatu amma wasa'il dole su karbi motsi da su tafi daidai da zamani haka abubuwan suke a ubangiji tabaraka ta'ala ya ajiye sallah ita ce ta biyu a cikin rukunin musulunci ita ce ta biyu a rukunin musulunci duk wanda ya ɗauke da ya jiba da ita ya kai ta wani wuri can hakika ya canja kalmomin Allah la mubaddal kalimati ya canja kalmomin Allah annan ko hadari ne saboda haka jama'a to Allah mu samu zaman lafiya kowa ya girma shan dan banda kafirta juna banda zage juna banda bid'a ta juna kowa a duniyar nan yanzu dan bid'a ne kowa dan bid'a ne in kana hawa mota kai dan bid'a ne in kana hawan mota dai kai dan bidiya ne in kana hawan jirgin sama kai dan bidiya ne in kana hawan babur kai dan bidiya ne in kana shan ruwan kombo kai dan bidiya ne in kana karatu cikin littafin da aka dan ba kai dan bidiya ne amma za a duba ga bidiyar wace iri wanda in an bar ta babu addinin gaba daya ko ko wanda za ta taimaka wa addini yanzu karatun da muke cikin wannan talabijin ko rediyo bidiya ne amma suna taimakon addini tunda annabi ya ce ballighu anni ku isar min ku isar mini to karatu a rediyo ko talabijin ya fi isar da aikan manzon Allah kan karatun malam a zauren sa kaga wannan yana taimakon addini saboda haka jama'a musulmi don Allah mu girmama addinin junanmu mu girmama ra'ayin junanmu kada a riga fudda mutane daga musulunci da gangan don faɗin cewa gabaninku
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الأمر لن تكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ba zai yiwu ba ga mumini namiji ba zai yi ba ga mumina ta mata idza qadalla wa rasulu amran in Allah ya hukunta hukunci ya tabbatar annabi ya hukunta hukunci ya tabbatar to to mu dai Allah haka ya faɗa ku annabi haka to mu yanzu ba haka zamu don bai dace da zamanin mu ba bai dace da maganar malamu ba a'a wane kai in annabi ya faɗa magana ai magana ta kare ta yanke kenan ba wanda yake da baki ba wanda yake da magana cikin addini gaba ɗaya daga Allah sai annabi komai girman malami sai an auna maganar ta yi daidai da abin da annabi ya fara in ta yi daidai sai a karba mata ya je fara musu maganar banzansa kowa ya ji a cikin musulunci to a wannan kuwa saboda auren Zainabu bintu Jashin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Zainabu bintu Jashin bintu Umayma wato uwarta baba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwarta yar abdulmuttalib ce baba ce ga manzon Allah uwar ita Zainab bintu Jahsh sai annabi ya so ya aurar da ita wa bararren bawansa wanda ka sani bi a Zaid bin Harisa dinnan shi ganan da sai suka ce da ita da danginta suka ce in kai zaka aura kan haka ne yar babarka ce ga ta kuma tana da kyau a cikin zamaninta amma dai ka karɓa ka bai wa bararren bawanka a wannan kan ba za mu yarda ba ba za ku yarda ba sai Allah ya faɗa a'a yaya Allah zai hukunta hukunci annabi zai hukunta hukunci wani ce bai yarda ko wata ce ba ta yarda ba zai yi ba an tafi wannan warka ya rabu na wurin ya zama su sai sun zaɓi nasu su bar na Allah da annabi ba zai yi ba ga mumini duk wanda yake sabawa wa ganin Allah da maganar annabi bai da imani inji Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wannan mutum qad dalla ya bata dalalan bata mubinan bayyananne وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإن تقول وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أقوى تخشيه فلما قضي زيد منا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا- قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يا رسول الله ka tuna lokacin da kake wa kake gaya wannan mutumin da Allah ya masa ni'ima ya bashi musulunci wanda ya zaɓe ka ya bar iyayensa mun yi- mun yi karatunsa a baya cewa iya- iyayensa sun zo za su fanshe shi wato lokacin da aka aka sayo shi wanda ya sayo shi ya baiwa babarsa ummu na Khadija ummu na Khadija ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ina rike da shi akan matsayin bawansa da iyayen suka zo za su fanshe shi suka ce mun zo mu fanshi ɗanmu annabi ce "Ah, ba ba sai kun ba da kuɗi gashi nan in yana son ku ya bi ku ba sai kun ba da kuɗi ba aka ce zai bai ce wallahi mutu ina bawanka ya fi mini alheri akan su bi iyayena to kun ji in ta yi mini ya zaba tunda ni ya zaba sai ku yi hakuri to daga nan sai annabi ce je kana ɗantar daga kai zan- kai ba bawa bane kai ɗana ne ma to shine tabanni din shine wanda ana so a karya shi kuma za a soma da mai gida ne cewa da idan mutum ya dauki ɗa ya goye shi ya ce ɗana ne to zai gaje ka duk hukunce hukunce na ɗa za ka yi maza ba za ka auri matarsa ba ba zai auri matarsa ba a- amma Allah ya ɓata wannan ya ce wannan ƙarya ne zalikun ƙaulukum ya fahikum mutum ya ce wa uwarsa an tare ka zari ummi ƙarya ne ba uwarka ba ce matarka ce mutum ya kama ɗan wani ce ɗana ne ƙarya ne ba ɗanka ba ne ɗan wani ne to shi ga nan wa in ta guri da an ɗabar lawale lokacin da kake gayawa wanda Allah ya masa ni'ima ya ba shi musulunci ya hada shi da kai wa an amsa alai kai kuma kai masa ni'ima kace ka yanta shi kana masa wa'azi kai amsik alai ka zarje kai wata gilla lokacin da suka yadda da shi Abdullahi bin Jahshin da jar uwansa Zainab bintu Jahshin suka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi auren da aka yi auren gaskiya shi ainihin Zaidu yana jin tsoronta yana ganin mai daraja ce ita ba ita kuma tana nuna masa mai daraja ne mai daraja din ce da abin ya dame shi ya kawo karan magana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wallahi ya rasulullah matar da ka aura min nan ta fi karfi na ba wallahi ta fi karfi na tana nuna mini girman kai da kasaita ta fi karfi na ni zan sake ta ya rasulullah bai bai kamata in ce na sake ta ba, sai na gaya maka ta a ka ji tsoron Allah ka rike matarka ka ji tsoron Allah ka rike matarka to lokacin da annabi yake faɗin ka ji tsoron Allah ka rike matarka din nan ya riga ya sani a wurin Allah zaidu zai aure ta kuma zai rabu da ita kuma annabi ne zai aure ta Allah ya sanar da shi wannan to amma Allah bai ce ya gaya wa kowa ba zai faɗa wa wani ai ba zai faɗa ba ba a ce ya faɗa wa wani ba saboda haka ce amsi kadai ka zauje ka wata illa ka ji tsoron Allah ka rike matarka wa tukfi fi nafsika ma Allah mubdi kana boye abin da Allah zai bayyana nan gaba Allah ba ya riga ya sanar da kai zaka aure ta ba eh ko ka bayyana ko ka boye dai lokacin bayyana ta in yayi Allah zai bayyana kai ne zaka aure ta din in dai shi haka ne shine tukfi fi nafsika ma Allah mubdi masu fassara shi Ibrahim na ce ana yin kuskure ana wasu masu fassara wai wai wai annabi yana ya je ya ya je gidan da ya same ta sai sai ya ji soyayyarta ya shiga zuciyarsa a shi ya ce ita kam Zainabu a gidan wa ta girma ne ba gidansu ɗaya ne da Annabi ba tare da girma tun tana karama ba take gaban gaban Annabi Annabi yana ganin ta ba zai ba zai so ta ba sai ta yi aure ya aurar wa bawansa tana gidan bawansa ne tukun soyayyarsa zai shiga zuciyarsa ai ko malami ba zai haka ba balle Annabi وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله فجي ورم الله وتخفي في نفسك كان قوي وأزوجيرك من لا مبدي وني أبو وأن الله زي بين نانغا با تو الله يا سند شي أما بيتي يا سند كوا با sai Allah ne in ya bayyana kowa ya gane kowa ya ji ya gani wa takshan naza kada ji tsoron mutane wato kar a rika cewa ka auri matar danka ka auri matar danka ka auri matar danka ko kuma ka sa ɗanka ya saki matarsa ka aure ta irin waɗannan maganganu suke jin tsoro kar ka ji tsoron komai kamar yadda kake ba ka ji tsoron komai da kowa sai Allah din nan ka dawoma kan haka kuma yadda aka ce ya ayyuhan nabi taqilla wa da ka yi dake wurin munafiki ka dawoma kan yadda ka zan baka tsoron kowi baka tsoron kowa sai Allah din nan ka dawoma kan haka wa yattaqu lil janaba Allah ya dan dare an tik alayka zawjaka wa taqilla wa tufi bi nafsika ma Allah bi wa takhsha naza wallahi haqqan ka tafi Allah shine ya cancanta ka ji tsoron sa yadda kake din nan haka zaka ci gaba da yi ka ji tsoron Allah kar ka ji tsoron maganganun mutane فلما قضي زيد منها وطرا زوجناك ya sake ta sai ta gama idda da ta gama idda manzo Allah sallallahu alaihi kira Zaidu yace ba wanda ya kamata in aike shi wajen Zainab binti Jahsh sai kai sai ka ce mata ina son ta mijin ba na da yace da naje da ganin ta kawai sai haibatta ya shiga zuciyata da tsoro ai ban iya na fuskante da sai na bata baya na ce mata alfihirin ki zainab manzo Allah ne ya aiko ki ya ce yana son ki sai ta ce to bari bari bari bari mu mika shawara wajen Allah ubangiji na to shikenan daga nan sai Allah ta ai na riga na auren maka da ita ba sauran magana aure ya riga ya yiwu ba sai an nemi wani waliyi ba ba sai an nemi shaidu ba ba sai an nemi sadaki sun da Allah ce zawwajna ka ha mun auren maka da ita ai ba sauran magana saboda haka ne in ana waɗansu abubuwa a gidan ta kan je kai ku matan gidan nan ba kowace waliyanta ne suka aurar da ita wa annabi ni ku Allah da kansa ne ya auren mini annabi sallallahu alaihi wasallam tana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa ina da wasu abubuwa ninawa wadda matanka ba su da shi matanka iyayensu ne suka baka ni ku Allah ne ya baka ni kuma dukkan matanka ba wanda kuke kakan ku ɗaya sai ni domin shi ita jika ce ta Abdul Muttalib shi manzo Allah ma jika ne ta Abdul Muttalib to shi ganin annabi shi ganin sai sai bin umarnin Allah kawai sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajenta shi da aure ya riga ya daure da kai la yakuna ala almu'mina harajun fi azwaji qiyam za qadu minhunna wa dan nayi haka ne don karya tabanni irin na mutan dadin ne mutu ya dauki daya ce ya zama dansa ya zama dansa ba zai auri matarsa ba zai gaje ji a duk wannan na riga na karya ni ne mai shari'a ku ji magana daga wajena Allah yana faɗin haka ina gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga yau wannan na riga na karya tabannin na والله كنت فيه فلما قضي زيد منها وطر زوجناك لكي لا يكون على من حرج ومن كان ليفي يتبتا غمومنين في أزواجك يا إمو أشكي ما تن يا يا أنس da suka ɗauka ‘ya'yansu ‘ya'yan waɗansu suka ɗauka suka ce ‘ya'yansu ne to daga yau kowa yake da ɗansa na tabanni wanda shine ya kirkire shi yake ɗansa ne ba ɗansa ba ne to matansa halal ne matan yaran halal ne gare su likai la kun harajin fi azwaji qiyam idza qadaw minhunna wadaran idan dai sun saki matan nasu wato wato kada wadaran wato sun gama da su to saboda haka daga nan an karya ta banni kenan amma cewa soyayyar ta ya shiga zuciyar annabi wannan mugun kuskure ne mugun rashin ladabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce haka shi kullu akan bin umarnin Allah yake akan jin tsoron Allah yake sallallahu alaihi wasallam لكي لا يكون أهل حاج في أزواج أثيام لا قدر من وطرة وكان أمر الله مفقودا أي الأمر هنا ألا يرجع يا حكمت يا تبتر كما أبن ألا يكون يا تبتر دولني أبن أبن يفارو الحمد لله
Thank you. azumin biya kuma wasu maluma suna ba da fatawar cewa azumi dai zai biya shi ne wani azumi
idan mutum ya sha azumi na watan na watan azumi na ramadana eh lafiyar sa kalau ba wurin tafiya ba ba kuma haila take yi ko jinin bige ba ya sha gadda gangan ya karya azumi to ai azumi sittin zai biya ko ya ciyar da mutane miskinai sittin sai tambaya ne lafiya mai eh ana tambaya ne kan halawa eh halwa to halwa to wasu suna ba da fatawa cewa ba wani littafi da ya kawo magana halwa eh wasu suna ba da fatawa eh cewa ba wani littafi ba wani halwa domin ba littafin da ya kawo magana halwa To.
ina jin yawan bayani da wasu ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sauka musu da alkur'ani a cikin watan ramadana ai yana zuwa haru saurin ne ya zauna yana ta ibada daga shi shi kadai sai wajen Allah saboda haka wannan ai harwa ne wata shida in guzurinsa ya kare ya komo gida da ku guzuri ya sa ya koma sai da wata shida yana yana kadaituwa burhatan ya ta'annasu ya ta'abbaru Allah ji ganin mahaifiyarsa da kawa da ta duk gaba ɗaya. Allah ya saka mata alheri Allah ya sa albarka cikin dukiyarta. Allah ji ganin Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da Allah ya saka su wani mu da alheri. Allah ya sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah biya bukatun bukatun masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun su. Abin suke so Allah ya ba su abin suke so Allah ya kiyaye su. Allah ya ce mana imanin mu da addinin mu Allah ya ce mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya Allah ya kiyaye mu Allah ba mu lahirin duniya da lahira Allah ya ce mu sharrin duniya da lahira albarka da sallallahu alaihi wasallam da rahmatu lillahi إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناؤه